أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانتظاره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amma ba da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sada mu yau laraba 17 ga watan ramadan hijiran manzon Allah alif 1440 a wannan masallaci mai albarka a daidai lokacin da muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda a jiya mun karanta wasu shashin ayoyi wadda Allah ubangiji yake bayanin hukuncin shika da kuma yanda ma'aurata ya kamata su kasance bayan sun rabu wanda bisa yanda aka gabatar da karatun yan uwa masu bibiyan karatun sun kawo korafi na matsalan da muka samu daga gidan rediyo mutane suna yawan kawo korafi akan yanke karatu din ko ko a samu matsala a yi ta maimaita guri ɗaya wanda ya kamata idan wanda ke aikin abin da ya shafi wannan layin ya san aikinsa bai kamata ana yawan samun wannan matsala din ba gaskiya saboda an ta samu da yawa ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba kuma ba wata matsala ba ce wadda ya shafi abin da ba a bukatar ya fita abu ne da ya shafi dokokin Allah da hukunce hukuncen Allah don haka muna kira ga wannan gidan rediyo mai albarka muna kira ga mai gidan wato koko in ce jagoran watsa shirye-shirye na addini da ya duba wannan korafi da kyau sabila da baki ya yawa cikin lamarin shi ne gyara abun idan bai sani ba to ko ina da ko ina ana yawan magana akan abin da ya shafi matsalan kata karatu ko kuma maimaita guri ɗaya haka don haka muna kira da Allah a gyara mana duk da muna kyautata da cewa ba ana yi ne da manufa ba kuma Allah ya ba mu ikon gyarawa a jiya mun karanta ayoyin da Allah Ubangiji ya bayyana hukunce-hukuncen shika da kuma hukunce-hukuncen mai da aure bayan shika wanda a yau insha Allah za mu tashi a aya na 222 والوالدات يرضئن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة koko eh ɗari biyu da ashirin da da uku lallai Allah rahma bismillah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاء وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والوالدات يربئن أولادهن هولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاء وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فسالا أن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما
فإن أردتم أن تسترجعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير آه bayan Allah subhanahu wataala ya bayyana mana dokoki na aure da kuma dokoki na rabuwa da ke iya faruwa cikin aure sai Allah subhanahu wataala kaman an tambaye shi ubangiji to idan mata suka fita da ciki fa yaya za a yi kenan wajen tsarin wato macen da ta fita da ciki daga gidan mijinta kuma bayan ta fita da cikin ta aihu to yaya za a yi da wannan ɗan wajen shayarwa za a mayar ma uban da ɗansa ne ko kuma uwan ita za ta riƙe ɗanta ci gaba da tayar da shi sai Allah ubangiji ya ba da amsa Allah ubangiji ya ce wal walidatu iyaye mata yurdina auladahunna da su raini ƴaƴayensu haulaini kamilaini shekaru biyu cikakku daidai liman rada an yutimma raba'a ga wanda ke bukatan ya cika shayarwa idan mutum yana bukatan ya cika shayarwa daidai da daidai to shekara biyu ne zai sa yaro ya samu cikakken lafiya kuma ya wadatu da nonon jatumarsa to haulaini kamilaini shekaru biyu ne cikakku liman rada an yutimma raba'a ga wanda ke neman yake nufin ya cika shayarwa Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wanda aka ayu aka masa aihuwan wato uban dan kenan shine al mauludu lahu wanda aka masa aihuwan to lahu rizquhunna abinda da su ci yana wuyansa wa kiswatuhunna da tufafin su yana wuyansa bil ma'ruf da kyautatawa ma'ana idan matanka bayan kun rabu da ita kun rabu da ita tana tare da juna sai ta aihu to idan ta aihu to tunda in ta aihu ita za ta shayar da ɗan don haka Allah yake so ku samu daidaito tsakaninka da uwan yaro ka shayar da ɗan idan zai yiwu in hakan ba zai haifar da wani matsala ba to idan an yarjejeniya akan ita za ta shayar to daga wannan lokacin abincin da za ta ci da abincin da yaron wato da kulawa da lafiyar yaron da kuma tufafin da za ta sa tsumman zanin goyo da sauransu to duka yana wuyan uban yaron ne wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf da kyautatawa abinda Allah ke nufi bil ma'ruf kada ka mutu kwauro ya zaman to ka kyautata musu gwargwadon abinda Allah ya baka li yunfiqa zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah kowa ya ciyar gwargwadon abinda Allah Ubangiji ya masa na yalwan arziki. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf tufatarwa da kuma abinci yana kan wuyan wanda aka masa aihuwa din. La tukallafu nafsun illa wus'aha ba a daura marai nauyi sai abin da ran za ta iya. Ma'ana ita uwan yaron ba za ta daura ma uban nauyi na wahalan wato ɗawainiyanta ba ko ko haka kawai ka rubuta ta je a rubuta mata takarda ta ce magani ne na asibiti ko kuma wani abu domin ta kallafa wa mijin nan Allah ubangiji ba ya bukatan haka ko kuma ta kallafa masa abin ba da ba zai iya ba na ɗaukan nauyi din Allah ce la tusallafu nafsun illa wasaha ba a daura marai nauyi sai abin da take da ikon yi la tubarra walidatun biwaladiha sannan kuma Allah yake kada a cutar ba a cutar da uwa da abin da ta haifa menene ma'anar cutar da uwa da abin da ta haifa ka nemi ka raba jatuman da ɗanta tana son ta shayar da ɗanta sabila da soyayyen da ke tsakanin uwa da ɗa kai kuma sai ka nuna za ka karɓi ɗanka ko ko ga abin da ya kamata na bukatun su wanda ya kamata ka kula musu da shi sai kai ko oho da shi ka ki kula musu da shi shine Allah yake ba a haka la tudarra walidatun bi walidiha kada a cutar da uwa dangane da abin da ta aika idan uwa ta nemi ta shayar da ɗanta to a ba ta ɗanta ta shayar da shi zuwa wannan shekaru biyu cif cif wanda Allah yake haulaini kamilaini liman arada an yutimma raba'a sabila da ita mace daga lokacin da aka sake ta to ta shiga damuwa iri da kala sabila da ita an sake ta ba ta da miji sannan gashi ta zo ta fada cikin garani na rayuwa to a wannan lokacin tana bukatar lattafawa da tautasawa tunda ba ta da wanda zai kawo mata abinci ba ta da wanda zai kula da lafiyarta to a lokacin sai kai wadda take ɗauke da ɗanka da ke gurinta sai ka taimaka mata ka tallafa ma rayuwarta kana mata insani gwargwadon abin da za ka iya da kuma tsumma wato sutura kenan gwargwadon abin da za ta tara tsaraicinta da shi a gwargwadon yadda take raina maka wannan ɗaɗin za ku zara walidatun bi walade haka wala mauludin lahu wala mauludin lahu bi walade ba a cutar da uba dangane da abin da ya aika Allah yake kada a cutar da uba dangane da abin da ya aika ma'ana kada uban ya nemi ki shayar da ɗan domin wulaƙanci ki ce masa ke ba za ki shayar da ɗan ba ki yi watsi da ɗan ki nuna ce ba ki yarda ba wannan kin cutar da shi kenan ko ko kina kawo masa taklifi wanda ya fi ƙarfin ikonsa ki ce dole sai ya miki wannan wannan duka yana cikin cutarwa Allah ubangiji ya kawo la barra wala dirara kamar yadda manzon Allah ya faɗa babu cuta babu cutarwa kar a cutar da uwa dangane da ɗanta sannan shi ma uba kada a cutar da shi dangane da abin da ya aika a tsaya a tsakatsaki kowa ya yi gwargwadon kyautatawan la tu darra walidatin bi waladiha wa la mauludun lahu bi waladihi wa ala alwarith mithlu zalik kaman an tambaye Allah an ce to ya ubangiji idan yaron kafin a haife shi babansa ya mutu fa ko ko bayan an rabu babansa ya mutu to waye zai kula da wannan tufatarwan da wannan ciyarwan da wannan kulawar waye zai yi Allah ya ce wa alal warisi mithlu zalik ai wanda ya gaji uban shi ne yake da ɗauke wannan nauyi din ai uban yana da magaji magajin ta iya ya zama ƙaninsa ne ta iya yiwa ya zama ɗan uwansa ne ta iya yiwa ya zama to ɗansa ne babban ɗansa to shi ne zai kula da waɗannan kulawar tunda dai yaran zai zama to suna da waliyin da shi ne majidancin al'amarinsu to magajin waɗannan yaran shi ne wato zai kula da su malamai sun ce wa alal warisi ana nufin wato magajin uban ne wasu kuma sun ce a'a alal warisi wanda ya gaji dan wanda daga wannan lokacin wakilcin dan ya dawo hannunsa shine wanda zai dauke wannan nauyi din tunda uban baya nan wa alal warisi mithlu zalik fa in arada tijalan an taradin minhuma an taradin minhuma wa tashawurun wa tashawurin fala junaha alaihima idan sun nemi tisalan siyaya dan kafin ya fika wannan adadi da Allah ya faɗa adadi na shekaru biyun nan aulai misalai ne fa in rada idan sun nemi misalan su yaye shi an taradin minhu ma dangane da yarjejeniya tsakanin su shi ya ga cewa tsawon lokacin da za a ɗaukar nan taklifin ya masa nauyi ita kuma jatiman ita ma ta yarda da cewa eh tana son za ta yi aure tana son ta gama shayarwan domin wanda za ta aura bai yarda ta je masa da shayarwa gidansa ba to za su iya yin yarjejeniya tsakanin su ya ya kan kafin ya cika wannan shekaru biyu din amma a kula da gwargwadon yadda za a ya yaron ba zai cutu ba fa in rada su salim idan su biyun su cinne ni ya yi yaron an taradin min huma kafin ya cika wannan zango na shekaru biyun dangane da yarda da yarjejeniya a tsakanin su Allah ya ce fala junaha alaihi ma babu laifi su yi haka wa in radtum an tastarji'u auladakum Allah ya ce idan kuma kun nufi ku ba da shayarwan ‘ya'yayenku, ma'ana da kai da uwan duka kun yarda da cewa wannan ɗa za ku akwai mata masu shayarwa kamar yadda larabawa ma haka suke yi. Larabawa mafi yawa ba su shayar da ‘ya'yansu da kansu, sukan kai ‘ya'yansu ne ƙauyuka a shayar da su yaro ya taso a ƙauye, ya samu kyakkyawan lahaja, ya samu kyakkyawan tarbiyya, sannan kuma ya samu manhaji mai kyau saɓanin rayuwar birni. wanda idan muka bibi siran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zamu ga ana faɗa mana wanda ta shayar da shi ita ce wani halimatu sa'diyya arda'atu lubanaha fasaqathu wa baniha albanuhum nisha'u aqsaba al'aysh indaha ba'da mahdin ibtada din nabiyyi minha jiza'u wato ta samu ni'ima da roman rayuwa daga ranar da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama dan rainan gidanta aqsaba al'aysh indaha ba'da mahdin rayuwanta yayi yabanya bayan da suna cikin kunci suna cikin fari izgada lin nabiyyi min hafiza'u lokacin da daga gurin ta manzon Allah yake karban kalatan sa to al'adar larabawa sukan tura rainan yaro kauyuka haka to Allah yana faɗa mana idan dai har da uwa da ɗan wato da uwan da shi uban yaro ɗin sun yarda da cewa wannan ɗa za a kai shi ga masu shayarwa su shayar da shi fa in aradtum an tastarji'u awladakum in kunne ni ku bayar da shayarwa dangane da wannan yaro a kai shi ga masu shayarwa dan haka fala junaha alaikum babu laifi ku haka idza sallamtum ma ataytum bil ma'ruf idan kuka mika abin da kuke bayarwa da kyautatawa mai shayarwan a kyautata mata sabila da idan ba a kyautata mata ba za ka yi ko oho da ɗan ko mai shayarwa ne idan dai kana kyautata mata yau da gobe kana mata insani da kyau to za ka ga yadda za ka kula da ɗanka yadda ya kamata to shine Allah yake ce to babu laifi idan ma za a kai ɗan gurin masu shayarwa ne to masu shayarwan a gabatar musu abin da ake bayarwa bil ma'arufi kuma da kyautatawa Allah ubangiji yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah bima ta'maluna basir lallai ku sani Allah ubangiji yana ganin abin da kuke aikatawa wanda ya tsaya dangane da dokokin Allah ya kiyaye dokokin Allah Allah ya sani wanda ya tauyaye abin da ya kamata ya cika ma Allah ubangiji ya sani amma babu abin da ya kamata kamar mutumin da wato yake da ikon cika abu ya cika wannan abun daidai dan Allah ubangiji baya son idan misali namiji ya take matansa daga wannan lokacin a sai zumunta ya baci ko jituwa ba a yi an samu rashin mu'amala tun daga wannan lokacin Allah baya so Allah yana son ko an rabu dai to ƴan uwa ne na addini ana ƴan uwantaka na addinin musulunci kuma da akwai sauran ganin mutunci a tsakani shi yasa Allah ubangiji yake son in za ku rabu da matan to ku rabu da ita cikin salama ba tare da ta muguna mata ko kuma ta kuntata mata ba kamar yadda za mu ji a sashe wasu ayoyi wanda za mu karanta su a nan gaba Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah bima ta'maluna basir kuma ku sani lallai Allah ubangiji yana ganin dukkanin abin da kuke aikatawa na'am والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناها عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واتقوا الله بالمعروف والله بما تعملون بصير الله أبنجي كما سيجيو كم hukuncin matan da mijinta ya mutu matan da mijinta ya mutu Allah ya je yi ta bayyana waɗannan dokoki daki daki sabila da mu samu wato wato tsayuwa akan abin da Allah ya yi mana umarni domin a ba mu umarnin da zai zama mana maslaha a duniyanmu ya zama mana kuma maslaha a lahiranmu Allah ubangiji yake wallazina yuzanfawna minkum waɗanda suka mutu daga cikinku wato Allah ubangiji daga alwafa'u kenan wanda ake ce alwafa'u in aka ce mutum ya cika da a ce wafa to wallazi da yatawaffawna minkum wanda suka mutu daga cikin ku Allah ya dauki ranku to wa yazaruna azwajahum suka bar matayensu to waɗannan matayensu ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashurin wa asara da su yi dako na idda tsawon wata hudu da kwana goma kaga ya bambanta da iddan macen da aka kace ta kenan macen da aka kace ta an ce salatata quru idan kuma macen da ya isa ce ta ɗaya da ke ta ɗaya da tsammani dangane da jinin haiba kamar girma ya fara kama ta za ta yi wata nawa za ta yi wata uku ko to sai aka ce ita kuma wanda mijinta ya mutu ba wata uku za ta yi ba idan ta yi kwana arba'in mijinta ya yi kwana arba'in da wafati to daga nan za ta fara kirgawa sai ta yi wata uku idan ka haɗa kwana arba'in da wata uku zai baka kwana zai baka wata wata nawa kenan wata uku da kwana wata hudu da kwana goma na'am shine Allah ya faɗa mana wallazina yatawaffawna minkum wanda suka mutu daga cikin ko ya zaruna azwajan suka bar mataye a bayan ko ya tarabbasna bi anfusihinna matan za su yi dako na idda salatata ashirin tsawon wata uku arba'ata ashirin wata hudu wa ashara da kwana goma fa idza balagna ajalahunna idan suka kai lokacin su na idda ya cika wato suka gama idda to fala junaha alaikum babu laifi a gare su shi ma fa'alna fi anfusihim bil ma'ruf dangane da abin da za a bar su su aikata na kyautatawa makansu da kansu saboda daga ranar da mace mijinta ya mutu to idan ta shiga cikin idda tsawon wannan idda da za ta yi na wata hudu da kwana goma ba za ta shafa mai mai kamshi ba ba za ta shafa turare ba ba za ta saka tozali ba ba za ta saka kaya na ado ba ba za ta saka dan kunna ba duk wani abu na ado za ta cire shi idan ana yayin wani laifi ne kala kaza a wannan lokacin to ko tana da shi ita ya haramta mata ta saka za ta nemo wani kaya ne wanda ba a sakawa da shi za ta yi amfani idan lokacin mata suna yayin fararen kaya ne to ita ba fari za ta sa ba baki za ta sa in mata suna yayin jajayen kaya ne to ita ba ja za ta saka ba za ta saka fari ne da dai ta saba saba abin da ake kwalliya da shi na wannan lokaci din shine Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa mana idan dai har kika cika iddan sunnan na wata hudu da kwana goma to fala junaha babu laifi shi ma fa annabi an fito na cikin abin da suka aikata a kan su na kyautatawa za su dan iya yin ado hakan nan kamar yadda adatan haka yake zamowa za su za su iya fita haka idan wani namiji ya gan su yana neman su za su iya kula shi haka sabanin idan mace tana cikin idda na takaba ba za a kawo sai a kanta ba in ma da a kawo sai to ba da a sarraha mata wani mutum ya ce mata ina son ki ba ba a faɗa sai dai mutum kawai ya dan jefa magana hakan nan wanda ai sai naji an ce mijinki ai ya mutu Allah ya masa rahama Allah ya masa rahama kai ai duk wanda ya samu mata irin ki ya samu mata nagari inda ni ma dan samu irin ki ai da na ji dadi to babu laifi a dan jefa irin magana hakan nan wanda dai zai nuna alama na cewa yana yana son ya neme ta ko ko insani haka ya tura musu da omo ya tura musu da man shafawa ya tura musu da sabulu da ɗan kuɗi hakan nan to duka wa'innan rasa'ilu ne da suke tabbatar da abin da ke cikin zuciya amma badda matan da mijinta ya sake ta matan da mijinta ya sake ta ita tana cikin haila haramun ne nuna wani alama a kanta ma sabila da matan wani ne alaman ma ba za ka nuna ba in ma za ka ambata to za ka ambata a zuciyanka amma ka nuna wani alama na cewa kana bukatuwa zuwa ga wannan matan to laifi ne sai dai idan suka bacci ne suka uku ne to babu laifi kafin ta zama idda za ka na dan nuna alama na ji wance an ce ya sake matansa gaskiya ni ina bukatar na shiga wannan gurin shikenan in ka ganta kuma sai dan wasa da su kana ya fara shigowa haka to wannan babu laifi amma matan da aka sake ta kuma shika ne rajadi shika daya ko shika biyu to ba laifi ne ka ka nuna alamar kana son kana son kama sai dai idan ta gama idda sai ka shigo cikin manema to ita kuma matan da mijinta yayi wafati babu laifi ka dan nuna alama na cewa kana abin nan wajen kyautatawa haka da fatan muna ganewa fala junaha alaikum babu laifi ku bar su idza fa'alna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihim cikin abin da za su aikata cikin kansu na wani abu na rajin rayuwa haka bil ma'ruf na kyautayi wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne dangane da dukkanin abin da kuke aikatawa tsawon wannan watanni da data tana cikin idda ba za ta su kwalliya ba kamar yadda na faɗa mana a baya ba za ta na fita tana yawo ba za ta keɓanta har sai ta gama wannan iddan idan kuma fita ya kama sai dai fita na lalura haka na rashin lafiya ko kuna wani abu dai wanda ya zamo dole sai an fita to babu laifi ta fita amma fita kawai na radin kawai ba za ta fita ba sai ta gama idda in ta gama kuma babu laifi ta yi adonta idan wani kuma ya nuna mata na bukatar ya aure ta shikenan babu laifi Allah ya halatta ba laifi bane wala zina alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir na'am ولا جناح عليكم فيما أرضتم به من خجبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن
ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب عجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاذروا واعلموا أن الله غفور حليم
لا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا أبدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم الله يتجب da bayyana mana dokokin matan da suke cikin idda na wafati din wanda mazajen su suka yi wafati sai wato Allah ya faɗa mana dama a baya za su yi wata hudu da kwana goma amma Allah ya ce wala junaha alaikum babu laifi a gare ku shi ma arratun bihi cikin abin da kuka dan nuna alama bihi min khidbatin nisa'i na alaman kuna neman waɗannan matan da mazajen su suka rasu din to babu laifi ku dan nuna wani alama amma kuma ba a bayyanawa wala junaha alaikum babu laifi a gare ku shi ma arratun bihi cikin abin da kuka nuna alama kuka bidinto da shi a min khidbatin nisa'i dangane da neman waɗannan mata da suke cikin iddan wato cikin idda na wafatin mazajensu a wakanantu fi anfusikum ko kuma kuka koye cikin ranku a ranka kace insha Allah kuwa wancan nan da mijinta ya rasu in Allah ya yarda ina da burin na aure ta zama mata ko babu laifi alima Allah annakum satadkurunahum Allah yace Allah ya san ku nan za ku ambace su za ku ambace su ko a rayukanku ko ko za ku ambace su a tsakaninku misali idan ka tafi daban abokanka ka ce kai ai wance ina da burin a ce wancan inda za ta yarda na aure ta ta zama mata na Allah yake Allah ya san za ku ambace shi shi yasa Allah ubangiji ya bude muku wannan kofa din amma walakin la tuwa'iduhun sirra kada ku yi alƙawari da su a boye ku yi magana da su a boye akan wance wance in kika gama iddadan aure ki Allah bai yarda da haka ba walakin la tuwa'iduhun sirra kada ku yi magana da suna alkawarin aure a ɓoye walakin la tuwa idun min illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai idan ku dan faɗi wani magana na kyautayi hakan nan ai wance ai ina bayan kun gaisa ne kuke ai ni din ma yanzu ina son na samu wata matan da ta dace da ni haka sai na aure ta kaga ka dan nuna alama kenan ko kuma in kaga ta yi wani ado ce a'a ko ko ka ce ka zan nan dai haka wato wani dai alama za ka nuna wanda suke ce masa talmihi ko ko talwihi ba za ka fito karara ka nuna kana kwanta ba illa an taqulu qawlan ma'rufan sai dai ku faɗi magana hakan nan nake sai kuma Allah ya ce wala tazimu ubdatan nikahi kada ku nufi ku kulla aure na matan da wato take cikin idda ba ta gama ba kada ku nufi ku kulla aure hatta ya buluga kitabu ajala har sai idda ya cika duk wanda ya yi wato ta yi aure cikin idda kuma shi ma ya aure ta cikin idda ya sani to wannan aure za a bata shi har abada kuma ba za a sake mai da wannan aure ba haka yake a mazhaban Imam Malik a cikin idda sai sa kuskuren da ke faruwa yanzu kuskure kan kuskure sai kaga yarinya ta yi ciki in ta yi ciki kuma sai a ce to shi wanda ya mata cikin a lallaba a koya a koya a koya hakan nan shikenan sai a daura musu aure sai ta je gida ta aike masa to wannan aure zaman fasikanci take ci gaba da ita haramun ne idan dai har mace tana dauke da juna tun daga waje to ba za a daura aure ba sai ta aike wannan junan tukuna in ta aike wannan junan to shine ta gama ta gama iddan wannan abin da take dauke da shi din ba a yi ko ko misali yarinya ma tana da jiki sai a je a yi dabara a wai wai a menene a juya ma'aifa sai ta je gidan wani kuma sai a tada ma'aifa sai ta aifa wannan auren haramun ne shi wanda zai ya aura cikin rashin sani Allah Allah subhanahu wata'ala ya yafe wa manzon Allah inna Allah tajawaza an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alayhi Allah ya yafe ma al'umman manzon Allah kuskure wato abin da aka yi cikin rashin sani da mantuwa da kuma abin da aka tilasta mutum yayi ba da son ransa ba ko ko misali samari har ya kai sadaki sai wani alaka na fasikanci ya shiga tsakaninsa da yarinyar da ya kai mata sadaki aka zo aka samu har ma juna ya shiga ciki sai kawai a ce to ai tunda ya kai sadaki shikenan sai a lallaba kawai a yi wannan duka haramun ne idan dai har alƙali ya san wannan aiki ko ku shari'a ta san da wannan aiki kuma ana aiki da shari'ar musulunci za a fata wannan aure na har abada a mazhaban imamu maliki haka yake tsakaninsa da wannan wanda suka yi aure cikin idda har abada babu aure ke wala tajmu uqdatun nikahi hatta yablugha al-kitabu ajala hatta mace ta cika iddanta to idan mace ta cika iddanta shikenan idan mutum yana da dama sai ya dawo nema wa'alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu lallai ku sani Allah ubangiji ya san abin da ke koye cikin rayukan fahdharu ku ji tsoron Allah a wani ayan Allah yana ce wa yuhadhdhirukum Allah nafsa Allah yana tsawatar da ku dangane da girman sa in Allah ya faɗa abu to kai kawai in Allah ya hana abu to ka bar wannan abin kawai wa yuhadhdhirukum Allah nafsa Allah yana kiyaye ku daga dokokinsa yana tsoratar da ku shine wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu lalle ku sani Allah ya san abin da ke koye cikin rayukan ku ku tsorace ma dokokin sa wa'lamu anna Allah ghafurun halim kuma lalle ku san Allah ubangiji ghafurun ne gafara ne ga wanda yayi laifi ya dawo ya tuba halimun sannan ne ne talala ne yakan yi hakuri ya bar mai laifi yayi ta laifi mai ta laifin sai kuma idan Allah ya je gurin Allah sai Allah ya rike shi da wannan laifi din dan haka Allah ubangiji ya tsare ni na'am لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوكن أو تفرضوا لهن فريدة ومتئوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفردوا, أو تفردوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين Allah Ubangiji ya ce, La zina alaikum babu laifi a gare ku, in ɗallaktum nisa idan kuka sake mata, malam ta masu wannan muddin kun sake su ba ku taɓa su ba, ba ku tafe su ba, ma'ana yi ana nufin baka kusanci matan ba, ma'ana baka yi dukuli da ita ba baka kwanta da ita ba sai bayan an ɗaura aure sai wani dalili mai ƙarfi wanda zai iya kawo rabuwan auren sai ya sa ka sake mata, kamar haka yana faruwa. sai ka auri matan sai ka ji wani abin da aka ɓoye maka a kanta wanda da baka sani ba sai ka kai ba za ka iya zama da ita ba ko ka auri matan sai wani babban malamin ka yace shi ga wance shi wance ce so ka aura ko ko mahaifanka suka ce ba su yadda ba ko makamancin haka dai wanda wato za ka ɗauki a kafu da rarayi cutuka ne guda biyu dukkan su cuta ne to wanne ya fi maka sauki sauki sauki saukin shi ne kaza sai ka ɗauki wannan ne sauki saukin ko ko misali akwai masu bin ka bashi sai suka ji labarin kaya aure sai suka zo suka ce ai kana ma da kudin da zaka yi aure kenan sai ka biya mu bashi ne suna neman su saka shi cikin wani babban fitina bayan sun ji labarin aure din su zai iya sauƙaƙa ma kansa ya rabi da mata din kamar yadda akwai wanda da dama ma manzon Allah ya aure su bai shiga da bai yi dukuli da su ba sayyiduna al-hasan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan sayyiduna aliyu karramallahu wajhahu yayi wafati ko kwance bayan an kashe shi sai matansa take cewa farin ciki ya same ka farin ciki ya tabbata a gare mu kalifanci ya dawo gurin ya amiran mu'minin ta faɗa maka magana ce maka zaki sai ce ana cikin wannan yanayin ki ambata mun maganar khilafa kalifanci yake da kina take ki ka uku to da yake kira ta ce kika uku bayan wani lokaci sai tura mata da dirhami ɗari take gashi a bata to shine aka ce ma bayan an kai mata dirhami ɗari din sai take kuka take cewa ai zuciyar duniya gaba ɗaya ma bai isa ya sayi soyayyen da take ma sayyiduna hasan ba da bayan labari ya dawo masa sai yake cewa idan ba dai shika uku ya masa ba da ya dawo da ita to abinda Allah ke faɗa a nan la junaha alaikum babu laifi a gare ku in tallaqtumun nisaa idan kun saki matayenku malam tamassuhunna mutum ba ku kusance su ba ba ku kwanta da su ba aw tufridunahunna farida ko ko kin yarjejeniya na sadakin da da ku ba su misali ta yi magana da ita wance mai kike so na baki na sadaki to ina son ka bani kaza to kun yi yarjejeniya na sadaki kenan ko ko wance mai kike so na baki na sadaki a'a sai abin da ka bani sai abin da na baki to insha Allah za ki ga alkhairin da zan miki kuwa kaga baka faɗi abin da ka yanke mata na sadaki ba kenan Allah ya ce wa matti'uhunna ku musu ku jiyar da su daɗi ma'ana ku sanyaya musu rai idan ka take mata kafin kai dukuli da ita to kai wan ka mata wani kyauta wanda wannan kyautan zai kuci zuciyarta sai dai idan ka kai mata kyautan in ta ci karba ta ce ni zan yi da kyautan ka tunda ka ce baka so na babu abin da zan yi da abun hannun ka tunda ka ce ni din baka so na wannan kuma shikenan amma abin da ubangiji yake wa mace okun ku jiyar da su dadi alal mufi qadruhu wanda ke da yarwa yayi gurgudan ikonsa wa alal muftiri qadru wanda bai da iko shi ma yayi gurgudan wanda bai da yalwan dukiya shi ma yayi gurgudan abin da ke da iko la junaha alaykum in dallaktumun nisaa ma lam tamassuhunna aw taqridu lahunna farida wa mati'uhunna kudiyar da su dadi alal muftiri qadruhu me yalwa yayi gurgudan ikonsa wa alal muftiri qadruhu wanda ma bai da yalwa yayi gurgudan ikonsa mata'an bil ma'ruf wato jiyar da daɗi na kyautatawa wannan haƙƙan alal musulmina wannan dole ne a kan masu kyautatawa kabila da mataki mataki ne akwai almuttaqina akwai ayan da zaka ga an ce haƙƙan alal muttaqina akwai ayan da zaka ga an ce haƙƙan alal musulmina to bayan Allah a gurin Allah mataki mataki ne akwai laifin da wani waliyin idan ya aikata wato akwai aikin alkhairi wanda in kai kai idan wani waliyin ya aikata shi kuskure ne a gurinsa sabila da makaminsa a gurin Allah kamar misali yanzu damuwa ya dame ka ka zauna kana cikin damuwa sai ka yawwa ina da wani bari je gurin wani na kaga kai a hakkin ka in kai haka wato ba kai laifi ba ka ne muka cire kanka cikin damuwa ne amma shi fa wali ne muhsini idan ya tuna da wani a zuciyarsa koma bayan Allah sai Allah ya masa intiqami saboda tunawa da wannan din saboda Allah yana da kishin soyayya kwarai da gaske Allah baya son ya ga zuciyar bawansa ya kalli wani bayan abin da ke gurin ubangiji ba ga annabi Yusuf ba alaihi salam cewa yayi ma Abu Zurka tuna da ni gurin sarki idan ka je ka ambata ni a gurinsa bayan suna prisoner sabila da wannan cewa da yake ambace ni a gurin sarkin sai malikul mulki maganan ya girma a gurin sa kai da kake da Allah Allah ya baka nubuwa ya baka risala ya tsamo ka daga cikin kangin da ƴan uwanka suka jefa ka har ka tana da wani sarki sai abin ya faɗo kuma a zuciyarsa sai ya fara damuwa sai kuka yana neman gafaran Allah sai kuka yana neman gafaran Allah sai da ya yi watanni yana zubar da hawaye daga ƙarshe Allah ya turo da mala'ika Jibril ya ce an yafe maka wannan abu da ya faru amma ka sani dalilin faruwar wannan abu an ƙara maka zaman shekara kaza a hursu saboda ya tuna da wani abu su waliyai wato abin da ya zama wajibi a haƙƙin su mu a haƙƙin mu ba wajibi bane hakan alal mutumi mutumi mai kyautatawa wajibi ne a kanka mun san matakai na addini ne akwai musulmi akwai mumini akwai muhsini musulmi matakin sa mataki ne na kowa da kowa wanda in dai mutum ya ce la ilaha illallah to ya shiga cikin da'irar musulunci umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah in dai mutum ya ce la ilaha illallah to shikenan naman sa ya haramta mahuta kamar yadda wani hadisin manzon Allah ya faɗa sannan ya samu ciyayuwa cikin mutuncinsa ya samu ciyayuwa cikin dukiyansa ya samu ciyayuwa cikin ransa saboda la ilaha illallah sannan musulmi ana neman ya tsayar da rukunan nan guda biyar rukunan sallah azumi zakka hajji da shahadatu an la ilaha illallah su ne na farko yawwa wa anna muhammadar rasulullahi tsaye da sallah ya tsaye da azumi ya tsaye da zakka in ya samu dama ya yi zakka in ya samu dama ya yi aikin hajji ma in ya samu dama wannan shine iya abin da ake nema ga mutum a cikin mataki na al-islam sai yasa malamai suka ce shi al-islam yana kulawa ne da mutum a gundarin kansa idan muka lura da sallah da azumi da zakka da hajji gaba ɗayan su in muka lura wasu ibadu ne na nishaɗa su da jiki yake samun tsayuwa da su ina fata mun fahimta la ilaha illallah da zaka faɗa da harshen ka zaka faɗa bayan kayi itikadi da zuciyanka amma faɗa da harshen ka shi zai tabbatar wa mutane cewa kai musulmi ne sallah ma a ga ka je masallaci aiki ne wanda zaka yi da jikinka azumi ma insaki ne ka kame ne ga barin ci da sha da sauransu kaga kamewan jiki ne zakka ma fitarwa ne kai zaka cire da hannunka ka bayar sai yasa duka abubuwan da suke cikin makamul islami suna kula ne da tasarifi na zahirin jikin dan adam amma makamul imani an haura an je sama da jiki an je wani alam alami gaibi wato wani alam wanda a koye yake shine hankali a wannan lokacin ana buƙatar ka yi amfani da hankalinka domin riskan ajaibu na malakutu samawati wal ardi kuma kai imani da abin da Allah ya faɗa maka akan harkar manzanni ko da baka idan ka idan jikin nan naka bai gani ba kunnen nan naka bai ji ba harkar nan naka bai ɗanɗana ba baka je gurin baka yarda kawai da duk abin da ka ji shi yasa a abubuwan da suka cikin maqamul iman suna kiransa gaibiyat abubuwan ko kwataniyat abubuwan da jin su kai kawai misali an ce na farko an tumina billahi kai imani da Allah ka taba ganin Allah ne baka taba ganin Allah ba wa mala'ikati kai imani da mala'iku ka taba ganin mala'iku baka taba ganin su ba wa kutubihi kai imani da littattafan da da manzanni suka zo da shi da su kansu manzannin da kuma ranar tashin alkiyama baka taba ganin alkiyama ba baka taba ganin aljanna ba baka taba ganin wuta ba amma duka kai imani da su wannan shine mataki na al-imani kai wato ka shiga maqamul islami ka ka shiga maqamul imani a maqamul imani ne za ka yi imani da gaibiyatu abubuwan da ido baya da kansu wato ido mahaddi ido irin na jiki karshe kuma shi shine maqamul ihsani maqamul ihsani kuma an shiga maganan gangan jiki an shiga maganan tunani an shiga maganan zuciya zuciya shi ne wadda Ubangiji yake kiran mutum ya bauta ma Allah kamar yana ganin Allah, ganin Allah nan shi ne da idan zuciya, an ta abu da lama ka annaka tarahu kamar kana ganinsa da idanka na zuciya, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in baka ganin sa shi yana ganin ka. Sai sa masu tafiya zuwa ga Allah, akwai masu tafiya cikin annabci, sayrun nafsi kenan, wanda ta hanyar nafsi suke tafiya zuwa ga Allah, su ne masu tafiya cikin makamul islami akwai sairul kalbi su ne masu tafiya cikin makamul imanin wanda ya yi ijimaji cikin makamul ihsani akwai sairul ruhi su ne masu tafiya a cikin gaibu wanda ba a ganin ba a ganin tafiyar su a cikin su ake samun rijalul gaibi a cikin su ake samun al-abdalu ai manzon Allah yayi magana akan al-abdalu al'abdalu ba sirifi ba ne wanda sufaye ne suke da wannan title ɗin su kadai suna ne wadda manzon Allah ya yi talmihi zuwa ga shi ya ce da akwai al'abdalu su guda saba'in ne kamar yadda musulmi ya rawaita a duniya guda arba'in da suna kasan sham ne guda guda talatin kuma an watsa su a sararin duniya kowane gari ma za a iya samun su su ne al'abdalu da akwai al'abwasu wanda kuma duk ana samun su ne masu tafiya cikin sairul wanda suke tafiya cikin sairul qalbi ne har su gangara cikin sairul sirri kuma amma sairul sirri juz'i ne daga cikin tafiya na sairul ruhi wannan kenan to anan dai Allah ubangiji da yace haqqan alal muhsinina idan muka ji Allah ya ce al muhsinina to Allah yana nufin wanda suke kwaloluwan mataki na imani kwaloluwan mataki a addini sune al muhsinina to su haƙƙan alal musulmi dole ne wannan akan musulmai masu kyautatawa amma wanda ba su ba dan mutum bai yi ba Allah ba zai kama shi da laifin da yasa bai yi ba sabila da bai kai matsayin su ba da fatan muna ganewa la junaha alaikum in tallaqtum nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadruhu wa 'ala al-muqtiri qadruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsinin na'am وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنكس ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوي ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير وإن ألقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير الله سبحانه وتعالى يتي وإن ألقتموهن إذا كنت سكيتم wato wannan aya yanki ne wadda take daɗa warware abin da aka faɗa mana a baya wa in dallakumuhunna in kuka sake su min qabli an tamassuhunna kafin ku kusance su masu anan nufin anan wajen ana nufin ka wato kafin ku jima'i da su wa qad faradtum lahunna farida kuma kun yanka musu sadaki kun ce ga abin da za ku ba su na sadaki wannan ga wanda ya ambata kenan yace zan ba ki sadaki naira dubu hamsin kaga ka ambata ka fardanta shine wa kad farattum lahunna fariba Allah yace to fa nisu ma farattu za ku bar musu rabin abinda kuka farbanta kuka ce wannan ne sadakin ki za ku bar musu rabi ma'ana idan ka kace mata kafin ka yi duhuli da ita kuma ka ambata ka ba ta sadaki dubu kaza to wannan sadakin za ka raba rabi ka bar mata rabi ka ɗauki rabi fa ni kuma faratu amma su ba ba za su yi idda ba duk macen da aka aure ta ba a yi duhuli da ita ba ta da wani idda in ta samu wani namijin washe gari za ta iya yin aure tunda ba a yi duhuli da ita ba fa ni kuma faratu rabin abin da kuka ce shi za ku ka yanka musu na sadaki illa an yi afuna sai dai idan sun yace ma'ana sun yace ita matan ta ce ta yace na bar miki kaza ta ce ni ai babu abin da zan yi da abin da ya shafe ka kuma bayan ka ce ba ka so na sannan ka ce ka bar min kazan ka me zan yi da shi to ta yace ko kuma zai iya ɗaukar illa an yi afuna sai dai idan su mazan sun ga sun haƙura sun yace gaba ɗaya sun bar musu sadakin duka gaba daya ba za ba sai an karɓi rabin ba aw ya akuwa alladhi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma wanda a hannunsa daurin auren yake ma'ana wali kenan yace ya yafi kamar budurwa wali zai iya ce ya yafi kuma ya yafi amma ba zaura al'amarinta yana hannunta ne idan ta ce a bata abinta a bata abinta wali ba zai iya ba zai ba zai yace ya zamo ya yafi ba sai dai idan ya nemi yaddanta akan a bari kar a karba kuma ta yadda shi kenan illa ay yaqulu sai dai idan sun yafe gaba daya aw ya aqu alladhi bi yadihi uqdatun nikahi ko kuma wanda a hannunsa ne su suka yi walitin daurin auren ya ce ya ya ce wanda ya bada auren kenan amma Allah yake wa an ta'fu aqrabu littaqwa ku yace musu ku bar musu sadakin gaba daya ba sai kun karbi rabin ba shi yafi kusanci da tsoron Allah dan Allah ubangiji yana son nagarta kwarai da gaske Allah karimi ne yana son karamci inna Allah karimun yuhibbul karama inna Allah jamilun yuhibbul jamala inna Allah muhsinun yuhibbul muhsinin Allah karimi ne yana son mutum ne karamci Allah ubangiji wato wato yana da tausayi kuma yana son ne kyautatawa sai yasa da mu ga a duk duniya ba za ka ga wani wanda ke da tausayi da ihsani irin na manzan Allah ba ba za ka taba gani ba sabila da dukkanin rahama da jin kai na ubangiji Allah ya zuba shi cikin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam karanci ka da kyautatawa da yatsiya da rukun amana da haƙuri da juriya da abubuwa masu yawa wanda ba za ka misalta ba sayyidina rasulullahi duk sifan da ka ɗauko sai ya kure maka wannan sifan ya je ta. to a ƙarshen ta yake tsayuwa to Allah yana son a yafe din wa anta afu aqraba littaqwa ku yace muku shi yafi kusa da tsoron Allah wa anta afu aqrabu littaqwa ku yace shi yafi kusa da tsoron Allah wala tansaw al-fadla bainakum kuma kada ku mayinta da wato fifi wato wato wato fifi ko a tsakaninku kada ku manta da wato kyautatawa a tsakaninku kada ya zamanto daga rabuwa an wargaje kenan ba za a sake tuska ba zai haɗu ba in an haɗu ma ana gaba wala tansaw al-fadla bainakum kada ku mance da wato kyakkyawan hali na nagartan fifi ko a tsakaninku inna allaha bima ta'maluna basir lallai Allah ubangiji yana ganin abin da kuke aikatawa Allah ubangiji ya ya amfanar da mu da abin da muka karanta daidai abin da muka yi na kuskure Allah ya ce mana muna da lokacin da damu an ka tambaya to bismillah mai tambaya rubutu yana cewa assalamu alaikum da fatan malam ya saruwa lafiya yana tambaya kan cewa mutum ne ya ya suma cikin watan ramadana da rana sannan kuma bai farfado ba har bayan shan ruwa yaya hukuncin azumin ce
mutum ne ya suma a watan ramadan kowa ya ji tambaya to idan mutum ya suma a watan ramadana kuma ba a samu wani abin da ya gilma na wanda ya sabauta shan ruwa ko kuma ya sabauta a bashi wani magani ba to ba zai hana ba zai lalata azuminsa ba ba zai lalata azuminsa ba sai dai idan kuma ya kai ga an ɗaura masa ruwa ko kuma wani abu makamancin haka to wannan azumin sa ya tafi kenan amma dan suma mutum ya suma ya farfado to ba zai karya ba zai zamo ya karya masa azumi ba sai dai idan suman ya zama to tun daga safiya ne har dare yana sume bai san a yanda yake ba to wannan kuma wannan azumin bayan sallah zai zai biya ita wannan azumin ita kadai wallahu ta'ala a'lam na'am a lokaci akan zakka ne kuma yana bayan biya bayan shi
to Allah ubangiji ya kara mu lamu shi lafiya tambaya in bai da tsawo mu karanta me yace a tambayar
yana tambaya ne akan yadda ake yin zakka shin zakka za a bayan ne wa mutane da ke a rarraba musu ne ko kuma a za a bani a dunkule a babu mutum ɗaya don mutum ya tara ya zama yayi arziki shi ma da shi.
To abin da dai addinin musulunci ya tanadar dangane da zakka abin da ya zama maka wajibi shine ka cire ka cire zakkar ka cire haƙƙin Allah in ka cire inda kifi kifi ka raba baka yi laifi ba inda naira naira ka raba baka yi laifi ba amma an so ka bayar ma wasu wanda za su amfana da abun fiye da yadda za ka bi usura abun ya zamanto tasirinsa bai da yawa misali ka raba wa mutane zakan naira ishirin ishirin sun fi ƙarfin naira ishirin gwara ka haɗa ka idan zakan za ka raba wa mutane goma ne to babu laifi ka raba wa mutane hudu haka haka ka dunkula ka ba wa mutum ɗaya ma ba a ce laifi ba ne idan dai wannan mutum ɗayan yana cikin jerin guda takwas ɗin nan da Allah Ubangiji ya ambata mana babu laifi ka dunkula ka bashi idan dai yana cikin wannan jerin idan kuma ka rarraba ɗin ma inda naira biyar biyar ka raba babu laifi amma wajibin ka lazimin ka shine ka cire haƙƙin Allah a cikin dukiyarka kamar yadda Allah Ubangiji ya maka umarni da haka Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar rafi'i manzon Allah kuma ya ce ko a wani ayan Allah ya ce waɗanda suke rowa da abin da Allah ya ba su na dukiya to ranar alkiyama za a kawo wannan dukiyan a mutu lalas da shi daga wuta yau mai yumma alaiha fi nari jahannama fa tukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa juluduhum ko hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun za a mutu lalas a gefen su da goshin su da jikin su a ce ga abin da kuka taskance makanku to shi yasa ake so mutum ya cire haƙƙin Allah Ubangiji shi ne ma zai fi tsaruwa ga dukiyarsa kuma shi zai fi tsarkata ga dukiyarsa Allah Ubangiji ya taimake mu na haka in ka cire ko yaya karaba ba ka yi laifi ba ka dai cire kamar yadda Allah ya maka umarni abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana ƴan uwa mu dage da ibada a wannan lokuta din saboda wato a wannan lokaci lokaci ne da ibada yana karbuwa kwarai da gaske kuma mu sani cewa lailatul qadr akan dace da ita a kowane lokaci lailatul qadr wani sirri ne na ubangiji wanda ba dole bane ran da wannan ya gani kai ka gani a wannan rana ibn qayyim al-jawzi yana cewa da a ce lailatul qadr ba a ramadana ake samu ba a shekara ɗaya ne ba a san a wani rana ake samu ba yace sai na yi ta bibiyar dararen shekara domin na tsinto lailatul qadr da dace da alkhairin da yake ciki ballantana ramadana kwana talatin kullum kana bibiyan dararen in kana bibiya za ka dace da lailatul qadr da shi Allah kuma ya taimake mu sai mu daɗa daje dantse wajen yawan ibadu Allah ya ƙara mu lamu sai lafiya Allah ya taimaki musulmi da musulunci ya kaskanta kafirai da kafirci Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya albarkan manzon Allah wanda suka ɗauki nauyi suka saka gudumawansu cikin gudanar da wannan karatu Allah ya biya musu bukata zahiran wa batina Allah ya yaye musu damuwan duniya da lahira Allah ya gafarta wa magabatansu alhaji dan lawan din da Allah ya kara masa lafiya albarkan manzon Allah wanda ya asasa karatun nan malam Ibrahim Zaki wanda ke yanzu haka shekarunsa uku da wani abu da komawa zuwa ga kusanci da manzon Allah Allah ya kara masa rahma da gafara mahaifinsa Allah ya kara musu rahma jagororin masallacin nan Allah ya saka musu da alkhairi albarkan manzon Allah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالهدي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a salamu alaikum